الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin da tara ga watan rajab da biyar ko ashirin da biyar ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya dan ba manta ba muna sura ta talatin da takwas suratu dawud alaihi salam mun yi darasi guda ɗaya a ciki yau za mu tsora darasi na biyu inda wato muka tsaya aya ta sha biyar za mu tashi aya ta sha shida wa kalu rabbana ajjilna muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا عجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب Allah madaukakin sarki yace wa kalu su kafiran nan suke cewa rabbana ya ubangijinmu ajjil lana ka gaggauto mana kittana ka san mu qabla yawmil hisab tun kafin ranar kiyama ta zo sannan wato malamai suka ce malam yace hada inkarun min Allah ala al mushriki fi du'a'ihi ma la anfusihim wannan wani inkari ne Allah madaukakin sarki yake yi wa mushrikai dangane da bakar addu'a da suke yi wa kawukan maliki wasu kuma suka ce wa qalu rabbana ajjil lana qitana ya ubangiji ka gaggauto mana da namu littafin ba su yarda da qur'ani ba na su suke zo daban shine yani alkitab wasu kuma suka ce ai alhawlu wan nasib shine rabo duk abin da Allah zai wasa a lahira na alheri ya wasa nan ba sa so a lahira yanzu suke so kamar da Abdullahi da Abbas da Mujahid da wasu malamai da yawa ma suke faɗa amma wasu malamai suka ce a ta'dilul azab shi suke nufi to suke a gaggauto musu da azaba sannan shi alqittu kamar da muka faɗa shine larabawa idan suka yi bako aka tura wani daga Kano zuwa ƙasar Borno to idan shehun Borno zai ba shi kyauta ba zai ba shi kai tsaye wajen ka a tare shi a hanya sai ya ba shi a rubuci kamar sai ce idan ya zo ya samu hakimin guri kaza a Kano cewa ya bashi wannan kaya to shine alƙittu saboda haka amma mazantan da yafi inganci shine magana Ibn Abbas cewa suna nufin kasansu na lahira domin ya ƙara kafa hujja da ayan nan ta cikin suratul anfal Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan min as-sama' aw ikhina bi'adabin alim ya ubangiji in har wannan abin da ka turo wannan manzon da shi gaskiya ne to kai mana ruwan duwatsu daga jahannama ko ka zo mana da azaba mai radadi ne wakon sai Allah ya shirye da su malaman tafsiri suke cewa ban taba ganin wauta da tafi wannan ba cewa in gaskiya ne Allah ka nuna mana ita mu gani mu karba amma ba haka ba idan gaskiya ne Allah ya musu abin da zai mu to shine Allah madaukakin sarki yake malin ce wakila sa'alu ta'dila nasibahum min aljanna wasu ba da yake ce rabban su na aljanna suka roka domin duk wanda Allah ya halitta ai kaga yana da gida biyu akwai aljanna akwai a wuta saboda haka idan har ya shiga wuta ne to zai aljanna duk su gaje wannan gidajen gidajen ɗan aljanna kuma wanda yake a can su ma ɗan wuta su gaje to shine ma da yake gaya mana wa inna ma qaraja hadha minhum wato an fitar da wannan ne saboda a nisan ta su daga ramar ubangiji ko kuma suna faɗar wannan ne dan su karyata sakon annabi alaihi salatu wassalam shi ta ce gaggauto da wannan walan ma kana hadal kalamu minhum ala wajhi al-istihza wa al-istiwa'ad lokacin da suke wannan magana dangane da wato izgiri da kuma nesanta kansu da sakon annabi alaihi salatu wasalam ku sai Allah yake kana Allah ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam amiran lahu bis sabri ala adahu sai Allah yake hakurkurtar da annabi sa cewa ya kai hakuri dan gani da wayannan abubuwan da suke ji za a karanta aya ta gaba cewa mukiran lahu ala sabrihi bil asiba sannan annabi yake ba shi hakuri cewa karshen al'amarinka na wannan hakurin da kake za ka yi kyakkyawan karshe wannan sirri kuma za ka yi nasara sannan za ka samu sakamako mai kyau sai za Allah yake isbir ala ma yaqulu kai hakuri dangane da abin da suke faɗa sannan waskur abdana wajen lallajin sai Allah yake cewa da shi ka tuna bawa na ma wanda ya wuce a baya cewa ka tuna bawa na Dawud annabi Dawud alaihi salatu wassalam dal aidi ma abotin karfi al aidu kamar yadda malam zai kawo mana anan yace annahu kana za aidi ma abotin karfi wal aidu al quwwa fil ilmi wal amal karfi wajen ilimi da aiki domin annabi Dawud yana da karfi a jiki sannan yana da karfi wajen zartar da duk abin da ya sa a gaba ai daga jin da Allah yake wa qatala Dawud Jaluta ka san karfa ne yana da karfi wajen yaki ba shi da wasa ko kadan kamar yadda zamu ji a hadisi annabi alaihi salatu wasalam to shine dalai kuma al-aidu jam'i ne ba jam'i ne na al-yadu ba shi bambancin sa da al-aidu wannan al-quwwa yake nufi bambancin sa na jam'in al-yadu shine al-aidi shi akwai ya ara a ƙarfi in aka ce yadun ka kawo jam'in sa al-aidi zaka ce sai ka sa yawo amma ka sa al-aidu iya wannan kawai baka ci ba in dai ka sa babu ya ara a ƙarfi والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون هو الذي أيدكم بنصره وبالمؤمنين karfi ake nufi wanda ya karfafe ku da nasararsa to shine mali mujahid yake cewa al-aidi al-quwwa ta'a yana da karfi wajen bin Allah Imam Qatada yake an ba Annabi Dawud alaihi salatu wasalam karfin ibada sannan an ba shi karfin fahimtar musulunci kuma annabi alaihi salatu wasalam ya ba mu labarin sa cewa kana yaqumu thulutan layli kasa dare gida uku yake ya tsautse bisa uku ya ta kiyamu layli annabi dawud wa yasumu nisfar da dahaji sannan kuma rabin zamani gaba ɗaya yake aji yau ne gobe huta shi ta ce cewa kiyamu dawud alaihi salatu wasalam yau ne gobe huta ta iya cewa kwana 180 yake na aji shekara ya tabbata a hadisin bukari da muslim daga annabi alaihi salatu wasallam yana cewa habbu salati ila allah salatu daud mafi soyuwar sallah a gurin Allah yake ce sallah annabi daud alaihi salatu wasallam sannan wa habbu siyami ila allah siyamu daud mafi soyuwar azumi gurin Allah kuma shine azumin annabi daud alaihi salatu wasallam ya yake kana yanamu nisfat al-layli wa yaqumu sujatahu rabin dare yake bacci sannan tsaye bisa uku ya tashi yayi sallah to dadin dadawa wai na mutu bisahu shi kuma ɗaya rabin da ya rage sai ƙara raba shi gida ya dauke baki sauran ya ibada kaji wani misali idan an raba gida wato um gida ta iya cewa an raba gida gida sai annabi Dawud ya dauka shi uku to shi ma wannan kashi uku da ya rage sai kuma daukan ɗaya bisa uku yayi bacci sauran kuma yayi ba Allah to sai annabi alaihi salatu wassalam yace kana namu nisfal layl wa kana yusumu yawman wa yuftir yawman yau ya azumi gobe ya huta haka yake wala yasiru idza laqa kar kuma ka dauka azumi yana sa sai ka lalajin zai kare ba energy cewa idan an hada a fagen baba kuma baya guduwa kai karfa ne shi azumin sa ba baya yake mai dashi ba karfi yake kara masa wa innahu kana awwaban kuma mai komawa ne zuwa ga Allah wa huwa raja'u ila Allah to shine wa qul abdana daud zalai innahu awwab sai Allah yake إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإسراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
الله يجي إنا سخرنا الجبال معه مهور متدواه ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير يا الله يتي وعلنا له الحديث أن يعمل سابغات وقدر في السلك وعمل صالحا إني بما تعملون بصير كذا تن أبايا da muka biya cewa Allah yake hakika mun ba annabi Dawud wato falala da gare mu ya Allah yake ya jibalu ya ku duwatsu awidi ma'ahu kurka bi kauya zuwa ga annabi Dawud wa tsaira bayan ku da ma tsuntsaye Allah ya ba su umarni da duwatsu duk girman su da tsuntsaye su suna ni kauya ga annabi Dawud alaihi salatu wassalam ya Allah yake wa alanna lahul hadida sannan muka sa karfe duk girman sa metal duk yadda yake da annabi Dawud ya sa hannu zai lankwasa shi isa yake sarrafa shi yadda yake so ba wani zancen sai an sa wuta ta narka ja shi zai lallankwasa shi yadda yake bukata shine wa alanna lahul hadid isa yake yin sulke aikin sa kenan makeri ne ani amar sabi gashin wa qaddar fi sarbi yayi sulke sannan yayi sarkokin da ake sawa ta rirki kamar notuna da sarka ita kanta tanta duk yake to shine Allah madaukakin sarki ya ga mana cewa yusabbihna da duwatsun da tsuntsayen yusabbihna suna yin tasbihi bil ashiyi wato da yamma domin al ashiyi ko al ashiya duk ma'anar su daya kamar da ya zo a suratul nazi'at ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ashiya shine daga lokacin da rana ta tsakiyar sama har zuwa faduwar ta shine ashi ko ashiya faduwar rana daga azhar kenan zuwa faduwar rana shine al-ashi to annabi alaihi salatu wasallam yana yin tasbihin yamma wal ishraq da kuma tasbihin safiya shine lokacin da rana ta shuruti ta fada kullu din da sai haske bayan ta fito sai ta yi haske ko shine wasu ke cewa salatul ishraq za ka rika gani ana za a jikin kalanda cewa wakati shuruk yawa daga dulo sai shuruk kuma saboda haka daban yake daga nan ne bayan sa za ana ta wala'a bakwai da rabi zuwa ya ɗaya da arba'in da biyar na duniya duk lokacin wala'a ne to saboda haka lokacin shuruk kuma caccanja yake ana gani amma dai duk inda bakwai ta haura da to an samu shuruki to ana nufin annabi alaihi salatu wasalam annabi daud alaihi salatu wasalam yana yin tasbihin yamma wal ikrar da na safi shine azkarus sabahi wal masadanka kai ma da ake so ka rike yi shi sa ba ne ya mana anan cewa innahu ta'ala sakara al jibal yusabbihu ma'ahu inda ikrati shamsi wa asdan nahar Allah ya sauwake wa annabi daud alaihi salatu wasalam wato duwatsu suna yin tasbihi tare da shi lokacin kullowar rana da kuma lokacin kafin rana ta faɗi kafa da yamma amma yadda ya gina mana ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr wa kadhalika kanat tayru tasbihu bi tasbihi haka nan yasa in tsaye suke yin tasbihi lokacin da suka ji yana yi saboda Allah ya ba shi dadin murya da annabi ya ji Abu Musa al-Ashari yana karatu ne zo wa daga yi cewa la kadu utita mizmaran min mazamiri ali daud hakika an baka dadin murya irin na annabi Dawud da iyalansa alaihi salatu wassalam saboda haka annabi Dawud yana da dadin murya in yana karanta zabura tsaya domin zabura tajwidi ne a cikin ta kamar yadda muka faɗa zikiri ne da tajwidi ba kamar at-taura ba da injila yusaiti wa tarji'u wa tarji'u bi tarji'i suna maimaitawa in suka ji da abin da ya faɗa in yake subhanallah in sai zuwa zai ce subhanallah walhamdulillah zuwa sai walhamdulillah idan mara bi tsairu wa huwa sabihun fil hawa da tsuntsu ya zo wucewa yana cikin mai kayan sa a sama da ya ji murya Annabi Dawud ka sani abu wa huwa yatarannan bi qira'atin zabur kawai sai ya ya rika bin wannan zaburar da Annabi Dawud yake jiya la tastati au dahab ba ka iya tafiya in suka ji sai ki bar take bu bil hawa tsuntsu zai tsaya kan a sama da ya tsaya da fuka-fukansa kawai yana bin tabiyi وتسبيه معه وتجيبه الجبال الشامخات من يمن يندوا سوقوا duk wanda suke cewa yanzu juma sai dai kaji suna amsawa wannan tasbihin da yake to shine wa tsaira wa sura aji ko sannan sai Allah madaukakin sarki yake sannan kuma su tsaye mahsura Allah zai tattara su shine sai su kai zau zau kamar masu sallah duk tsuntsun da ya zo wuce to ba zai wuce ba sai daya sai gansu ba shuratan in tattaru kullun lahu awwab kowanne yana miƙa wuya ga annabi dawud yana miƙa wuya zuwa gari shine kullun lahu awwab kowanne yana miƙa wuya zuwa ga annabi dawud alaihi salatu wasalam sai Allah ya ce wa wajadanna mulkahu to ga wata riba in kai kalli wayannan za ga ana ta lissabawa wajadanna mulkahu sannan sai muka karfafa mulkin sa wa atainahu al-hikmata sannan muka bashi annabta wa fasl al-khilaf da iya fitar da sako a dan kankanin lokaci rarrabe magana kisa Abdullahi Abbas yake cewa wasu ba suna kawo magana Annabi alaihi salatu wasallam da shi ne fara cewa amma ba bayan introduction later da kake magana akai ta kunshi abubuwa guda biyu opening ko introduction sai body din sai conclusion ko to saboda haka annabi Dawud ke ba da wannan sala yadda an zo magana za a iya kawo ba laconically zai dauko ma magana ta sama ya ma bayanin ga ga ga yadda headline din yake sannan ga iya abin da magana ta kunsa kuma a kankanin lokaci baya idinari ne ta mai mace kalma ai ta mai ta har ka gaji shi sa wani da ya zo yana magana akan annabi Dawud ya dauko hutubogo annabi alayhi salatu wasalam ya rubuta su ya tattara yace an an samu wanda yayi yayi hutubar annabi alayhi salatu wasalam mafi tsaho abin shida amma mu yanzu aka samu liman ya hawo mumbari ya minti 45 in ya sako kace ba ka take away ne ya fada wallahi ji ba bai sani ba saboda hakimul kadafin nan mutun yana bibiya zai ga cewa ba yawan magana ne yake za a fahimci zancen ka ba shi wani dan wani lokacin mutum sakamakon buletin zai kai zai ta zuwa sai ka ga magana itinari yake ba ka gaji to wayannan yana da rage abubuwan gaskiya da ya kamata ni baban mutu koya cewa akwai lokacin an ki san kana son zance mai gaji yadda ya kamata akwai lokacin da zaka zo hudu ba ta taso kawai ka zo zuwa wata gaba sai ka bar shi a cikin wani kawai ka ce ma hada hudu ba ta gaba to sai ka sa mutane jauki su rika zuwa kuma da wuri amma ka zo kai awa daya kana hudu ba kuma ka sako kai ma wallahi ka manta ne aka ci kai kanka to wannan aya tana da muhimmanci sosai in mutum yana bibiyar tafsirin zai gane ita magana ba yawan da ne yake ta abinci ta ba ji wani yarul kalami ba kalla wa dalla ba kalla wa dalla kuma wani lokacin mu masu azibura da wasu ba ma limamin ba mutum yana da wani abu wani abu ne a ransa sai ga yayi out of one maybe ba ta sai ta bata man rai ko ya fito wani ya goga man mota ko kaza ya ji sai ya bata muku rai kuma Allah kowa sai ya gane kuransa tunda shi ma ka bata wato kowa sai ya gane kuransa amma wa inna mulka huwa atayna wa hikma wa fasl al-khilaf rarrabe magana cewa in zancen nan kada akwai wanda zaka ga ya zo ya hu mumbari ba kaji ya faɗi maudu'i tabiqin amma wallahi yana fara za ga ya sauka da kansa ya koma wani abu daban wanda yana da muhimmanci yana cikin fasilin kitab shine idan ta dauko magana kiyama za ta yi magana akan alkiyama to kaka kaka ya wuce goyi duk aya da hadisi da za ka kawo yanzu yana kan wannan abu matsalar yanzu za ku ga abin ya riga ya yi yawa saboda yara yara irin mu ma duk sun kuta abin wasu ba da taku ba abin da ya kama da wannan su ji sa za ka ga wato kowa abin da ya ga dama yake faɗa abin ba wannan kuma kuskure ne gaskiya yana cikin kurakurai manya da ya kamata mu lura da shi kaga wa na mulka wa atayna wa hikmata ya Allah yake wa fasalul khitab rarrabi magana Allah ya ba annabi Dawud alayhi salatu wasalam yi haka shiraihu al-qabi imamu sha'bi shiraihu al-qabi nan da yawa malamai talibai ilimi din zan ji shine wanda sai na ya kafa shi alƙalanci kira ta zo kan ta zo kansa cewa wato wani mutum yana da rigiwa da sayyidina ali kuma ya ba sayyidina ali rikin gaskiya wannan shine shiraihu kuma sayyidina ali ne na dai kamar fa yanzu ne a ce ma alƙali shugaban kasa ya nada shi ko gwamna ya nada alƙali iya ije ce gwamna bai da gaskiya ai ne gaba da garanin ya gama to sayyidina ali turai kuma wannan abin ne sai ya kare kima gurin sayyidina cewa wannan lalle da kai za a ce kwarai da gaske kuma Allah yake kallo ba kowa ba to wannan shine to wa fasala jurai jurai al-qadi din ne yake ash-shuhud wal ayman abinda ake nufi da fasalin khidab shine shaida da rantsuwa malam kuma yace babu kata da yake shahida ne alal mudda'i sai du guda biyu ga wanda ya da'awa wanda ya da'awa wani abu to kai shi guda biyu duk lokacin da ya da'awa wani abu shine fasalin khidab to ke wace na mulkahu wa atayna al-hikmata wa fasalin khidab ku faru da kan ayar wa kura da dawo da zal'aidi kaga baiwa ta farko Allah ya baki karfi innahu awwab wannan wasu wani ado ne da Allah yake wa annabin sadiki cewa yana da wa'annan abubuwan na kima sannan kuma yana kowa zuwa ga Allah sannan abu na uku sai Allah ya faɗa abu na uku cewa mun hore masa duwatsu suna yin tanbihi tare da sannan na hudu tsuntsaye ba na tsayawa gaba ɗaya su ne mabiyayya na biyar sai yake mun karfafa mulkinsa sannan mun bashi hikima na shida sannan mun bashi iya magana na bakwai kenan a iya wa'annan gurin kawai a ayoyi guda hudu sai Allah ya ce وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط Allah yake wa hal ataka rabaul khatmi bil labarin masu waɗannan rigimar ya zo ma in tasawwarul mihrab lokacin da suka ƙetare katanga suka tsallaka ta da domin al-mihrab yana nufin ɗakin da kake danta kanka ko wani guri mai tsawo da kake zama kai kai kai kai munajati da Allah fa karaja ala qaumihi min al-mihrab fa auha ilaihim an tabihu bukratan wa asiya saboda haka shine al-mihrab din Allah yake jin labari ya zo maka labarin waɗansu waɗanda suke husuma daga nan ba wuce ya samu husuma shine al-khasmu jam'i ne na na wato na mai husuma da yawa in tasawwarul mihrab lokacin da suka kekarawa suka tsallakawa annabi Dawud katanga suka haura inda yake bautar Allah in zakalu ala Dawud lokacin da suka kuda gurin annabi Dawud fa faji aminum yana ganin su sai burgita domin al-aradul bashariyya ba su kauga daga annabawa ba kuma ba ta rage musu kima cewa abin da ya shafi jin zafi sanyi yunwa kishirwa tsoro duk wannan annabawa yadda domin mutane ne yadda kowa yake yi su ma suna yi kuma Allah ya ba mu misali da annabi Lutu lokacin da wannan wato mala'iku suka zo ga yamar cewa za a alakar da mutanen da ai kun ga ya tsorata shi ma ko Allah yake la taujal saboda haka sannan ga annabi Musa da aka ce yadda sandar da take hannunsa me faru falan maraha ta tazzu kana hajamin me faru wallahi mudbira walam yu'akki fawjaka fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la kaga dai Allah ya gaya mana a suratul a'raf suratul shu'ara Allah ya gaya mana cewa annabi Musa lokacin da yayin da sandar ta zama mutijiya narkekin kuburti tsorata yi tsorata yi Allah yake kada ka ji tsoro ni la yakhafu ladayya al-mursalun a cikin suratul qasas ko cewa ba a gaban mu manzanni ba sa jin tsoro a gurin mu to kaga wannan ji cewa idza kadu ala daud fa faji aminhum qalu la takaw da ya tsorata sai su wannan ji shi sa wasu suka ce wai mala'iku ne suka zo suka ce ba mala'iku bane mutum bi ne kawai suka haura mutum gida la takaw kada ka ji tsoro kasmani baga ba abuna ala ba'din mu rigima muke yi akwai wasu abubuwa da yawa da zamu koya a karkashin ayar nan rigima muke yi sai mu ya zalunci daya ba su ware cewa waye a zalimin ba kawai sun ce sai mu ya zalunci daya baga ba azuna ala ba'din fa kun bainana bil haqqi abinda muke so da kai kai mana hukunci a matsayin ka na alkali amma kai gaskiya kai hukunci a tsakanin mu da gaskiya wala tusqit kar kai zalunci wadina ila sawa'i sirat ka nuna wani hanyar da take madaidaiciya dan Allah ka kalli yanayi Allah ya wala ta haka na ba'ul kasbi in tasawwar al-mihrab yaji na farko da suka fara wa Annabi Dawud haura mai gida da su don mutum kawai ya hauro ba gida don kai alƙali ne kawai sai ka hauro min gida kaga wannan ai a matsayin kira da kafi ba ka saba shi da laifi ya haura ba gida ko ba haka bane babban laifi kuma sannan abu na biyu in da kalu ala Dawud fa fa zai suna shiga suka furgita shi duk wannan akwai sunan zakon su a kotun gabi kowanne da sunansa kun ga abu na biyu kenan kalu la ta kafu rizka da ya tsoro ta to masu karar suna da hankali ta ce ya hakuri kar ka furgita kasmani baza ba'duna ala ba'd ka kamar sun dan dan dan sassauto shi daga wancan matsalar da suka shigo da ita guda biyu ɗayan mu ne ya zalunci ɗaya ba a kun bainana abinda muke so da yake mana hukunci bil haqqi da gaskiya iya wannan kalma ya kamata ku tsaya a haka amma sai ka ƙara ga yaman magana cewa wala tace kada kai zalunci to in kuna zargi na da zalunci ku tafi gurin wani man kun hauro min gida kun tsorata ni kuma kuna cewa in yi adalci kan ne muku zalunci wadina ila sawa isra ka tsora mu zuwa ga hanyar da take wani jijiya wala ne take a iya wannan zai nuna ma cewa idan ka dau hanyar annabawa to sai kai hakuri da mutane domin za ka rika samun wauta iri iri wani wajen tambaya ba zai kwako ma magana zai kwako ta kuma shi wata kila yana sani wata kila iya gaskiyar sa kenan wata shekara shekara goma muna karatu akwai wani da ya taɓa zuwa abokin sa ya zo karatu ya taɓa zuwa ba ina gaba karatu a dabal mubarak sai ya ce malam na da tambaya kai ne ka shigo gida sai ka tadda matar babanka ta danne babanka tana ta duka yadda ka ji wannan yanayin ba ta danne babanka sai duka take kala ya ya rika bayanin ka duk kowa a gurin ya ji kansa wanda ya kai zuwa da kunya ta gama cewa ta danne ba tar baba na ta danne baba ta tana ta duka ai ya gabata ka taya mutum ne ya ji gojira ya tadda ko ba haka bane amma shi lamirin gaba ɗaya ne ya dora cewa na shigo gida na tadda matar babana tana ta dukan babata to ya za ka yi to haka haka dole in kana dawa sai ka haɗu da irin wayannan abubuwan dole kuma na baki amsa na wuce amma bai kuma dawo ba ko kunya ta yi rika ji daga ranar wata kila bayan an fita za su gaya mace cewa eh wallahi kuma dawowa ba to irin wayan abubuwan da ke tsada haduwa da su kana kana banda ka san ba matsayin mu na almajirai Allah kawai sai mutum wanda a cikin ku jera ne mutum zai zo ma kawai musamman wani lokacin mata kawai su zo kama ta kaddar ce magani za a ce mu dubu tala ko da zo ta zo ba la ko jiya ne ba la ko biya a ɗin ce ba ta dubu biyu ban ma gama ba haka suke tunda karantarwa muke to kudi kuke ba mu ko tambaya kai akan zakka to sai wani ya mace cewa malam da Allah kar a manta da mu ina ga ya muku cewa saboda an ce al'amilina alaiha cewa wanda suke wanda suke aiki akan zakka to saboda haka ni ma an ba mu to shi za ko da yake irin wayannan abubuwan shi za wallahi in nayi jiru zan ce kai gaskiya ba da mu suna hakuri shi a wata ina da almajiri banda wanda ban sanya haka na taba faɗa a karatun waje mutum yin jama'a cewa akai akai wata kwatantan gida na duka har gida na wannan ai kuskure ne to a matsayin da ake da security babu mutum ya tafi har gidan ko ya wai turo shi akai ya zo wai taimako take nema za ta yi ɗanta kaza kaza kaza take an ga wata kuɗi ne ake ba kace ga babu da ke yawo kullun ana ba ni kudin ni ba ai ba za ki ganna haka ba ko ba haka bane to iya ta haji ne ko wai Allah bai ya ce iya ta haji ne to saboda haka wannan shine alhamdulillah saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu lura to wannan aya tana ji abin da take hakurkurtar da mutane cewa idan ka dauki harkar dawa to ka san me ka rike cewa wani garwaji kake rike da shi cewa kowa ko zai iya ɗebo ƙurarsa ya watso ba a kowanne zai zo ba iya manyan malaman ba Allah mutum zai zo tambaya zai zai ba fulajin in ka kira yake tambaya shi ne Allah kuwa akwai wanda yake mun fulajin na gaji na kira yake mun wai yana ta kira ba tsaga ba nace nawa kake jira kake barin ga ba ni ko ba shi kake jira ka kira zan daga Allah nawa kake jira to irin wayannan abubuwan ne idan kana harkar da'awa sai ka yi hakuri da su gaskiya sai ka yi hakuri da'awa ko idan za ka kauye yanzu ka tafi kauye shi za wallahi in baka tafi da kuɗi ba akwai garin da kaje in baka ba mai gari kuɗi ba ba zai kyale kai tsawaji ba sai ka musulmi ne fa dan uwanka amma sai ka ba shi kuɗi domin su a gurin su tun daga birni muke to kuɗi ne da mu kuma mu ma biyan ba ake anan sai ka ba shi kuɗi kuma kuɗi ne yawa sannan ya baka haɗin kai saboda wannan manufar haka za ka bayar to ire-iren wayan abubuwan suna da yawa suna da yawa shi ta duk inda kuka ji musamman wayannan ƙauyukan ko kafin a je sai an yi saurayi an ji an ga sarkin gurin cewa dan ya bada hadin kai in ba haka ba kuna cikin matsala zai iya dauke kai ya kyale a muku duka ko a koro ku Allah kuwa mutanen kauye al-arabu a jaddu kufran ba ruwan su wasu roƙi za su mu akwai ire-iren ina faɗa ne domin wato mutane su gane irin kalubale akwai kalubale da yawa kalubale da yawa Isa ai kaga da aka zo wani limami mala Abdullahi Allah ya kara masa lafiya ko suka zo irin wannan harkar da yake aka zo aka ce wai ko rabo rabo dubu shida ce imam masallaci wai ya cinye kudin yace ya cinye dan uban ku ya cinye din sai ku babu kudi ya zazzage shi yace haba da Allah mutumin da gaba ɗaya babu kudi duk abubuwan ku shi yake yi dubu shida yanzu ba za ku tunanin ba ma abinci a gidansa ba waya ba su ne wai masu zuwa ga kara ya fata tafi shi yake yace kuma tunda wala Abdullahi yana da manyan yasa aka ba shi kuɗi ne yawa kuma yake kaje shi irin wayannan abubuwan ne da yawa Allah ya tsawaye to Allah madaukakin sarki yace wato idan ka du'a ala Dawud fa faji'a minhum fa kun bainana bil haqqi wala fi wa dila ila sawa'i sirat sai Allah yake نعم إن هذا أقيله تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى لعاده وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وقر رافعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب لغاقار الله فليك إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة إيه إيه بسيطة إيه wannan dan uwana ne wani irin dan uwa dan uwa na jini ko dan uwa na addini malamai sun karu juna ilimi a kai wasu ce dan uwansa ne na jini wasu ka ce dan uwa ne na addini lahu tis'un wa tis'una na'ja yana da tumaki guda 99 waliya na'jatun wahida ni ko ta guda ɗaya ce tal faqala shi ne 99 zai ce abkinniha kabani guda ɗaya nan haɗa ta zama ɗari wa azzani bil kitab shine wannan karar da yake yarin da ne saboda ya iya magana ya kai min dadin baki sai da yasa da baki aka ji za ku yi tafiya da wani ku je ga naira dubu goma a cikin sa kai naira ɗari ce ga mai gyaɗa ya ce ba zai siya ba kai za ka siya kuma yana so ya ci in ka siya siya shi ka ci haka sai na umar yake ba a gane mutum a jani tafiya dan kuna masallaci a kawai a yi tafiya za ga wani kansa yake to kai saboda haka yake ba shi wannan wato tunkiyar ta zai haka dan ta ta zama ɗari shine wa azami fil khilaf saboda dadin bakin sa sai da rinjaye ne kala annabi Dawud na jin wannan magana yake na karfa da maka bi su'ali na ali kika ila ni ali ai ya zalunce ka bai saurari kayan ba yana jin wannan magana yake ya zalunce ka tunda yake ka baki tinkiyar ka guda ɗaya ya hada ta zama ɗari ta wa inna kaseeran min al-khulaqa mabiya yawan masu mu'amala shine al-khulaqa la yabji ba'dhu ala ba'd tashin zalim tasaki illal ladina amanu amma banda wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi wato aiki na kwarai wa qalilun ma kuma kadan ne a cikin mutane ba su wannan dai wannan dauda annabi dauda ya tabbatar da cewa annama fatannahu cewa wannan shari'ar da ya fajarraba shi maka fastaghfara rabbahu saboda haka sai ne gafara ubangijinsa wa qala raki'an ya fadi yana mai wato sujada wa ana yana mai koma zuwa ga ubangiji madaukakin sarki domin raki'an bar mu koma baya inna hadha la wato akhilahu tis'un wa tis'una na'da wa liya na'datun wahida akwai malaman da suke kawo a tafsirin su cewa annabi Dawud alaihi za ku ji fasarori da yawa musamman azumi ga yana tinkaro mu za ka yi ta jin tarihi da Isra'iliya da ƙarerai a ƙarƙashin wannan to akwai wanda suke cewa annabi Dawud alaihi salatu wassalam wai wata rana ne yana kan toro a gidansa wannan ne ratsin nasa kawai sai ya hango matar wani wani daga cikin mayaka ba ɗan kwali mai gashi tana da gashi da yawa sai ga yana kanta sai kira komanda yace komanda um wannan listin da za a tura mutane su tafi yaki mu gani ya ga listin babu wannan makocin nasa a ciki sai yace a sa sunan sa da aka sa sunan sa a ciki yana tafiya yaki ne dai ba su dawo duk aka kashe sai zai aure wannan mata wannan dangarawa annaba ai ko limamin unguwar nan ka dangara ka zalunci yau da ka gaba ɗaya malaman tafsiri sun rugurguza ka sau da haka ba a kawo wannan za ka ji mutum zai ɗauko labari mai daɗi yana faɗa amma bai inganta ba sau da haka wannan maganar jinginawa annaba ka duba al-isra'iliyat wal mawdu'at ka ji yadda ya rugurguje magana din muhaqqiqun nan mu'addala yake al-mufassirun sai gurguje magana cewa magana ba ta da inganci magana da take da inganci take wanda muka faɗa a farko cewa to ma kai suke da shi wannan take magana da take ingantacciya suna da tumakai ne da kuma abin da ya faru kuma ta ba hawa wato kan siyakin ayar فقال أبدلني وأجلي في الكتاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي sai ce ya zalunce ka saboda ya ce ka baki tinkiyar ka ya hada da tasa to anan sai malamin sai ce abin da ya janyo laifin da ake magana na jarraba da Allah yawa annabi Dawud alaihi salatu wasalam shi bi saurari ɗayan barajin sauraron sa eh kamata ya saurare shi ma ya ji bangaren sa shine wato abin da ya janyo Allah ya dauka sarki ya tuhume shi da wannan amma malam imam sayyidi a cikin littafin da tafsirul karim rahman yace waye ga muku bai tambaye shi ba ya fi kusan abubuwan da dan iya duba shi kadai ne za ga ya kawo wanda yake ba wanda yake nuna cewa ba wani dalili da yake nuna bai tambaya ba ya tambaya kawai Allah ya majarabawa ne akan wani abu daban amma gaskiya waccan maganar daban mu ta farkon ta fi inganta ta fi karfi to wa inna kafiran min al-khulaqa mafiya yawan masu mu'amala mata da miji yaro da uban gida direba da wato mai wanda yake ga duka kowane irin bangare irin masa da malamai a makaranta malami da dalibai shine kafiran min al-khulaqa mabiya yawan waɗanda suke mu'amala labiji ba'duhum ala ba'din sajin suna zalunta kai haka abin yake yanzu idan in ba kai wasa ba idan mace ta kama kara ta gama biye ma maganganun idan da iya maganganun da za ta yi ko kafin ka bar gurin za ta ji mijin nan nata ba ta ba zalimi a duniyar nan irin sa ba domin in ta ga dama a bayanin minti ashirin sai ta yi kukan minti biyar cikakke kuma wallahi tana yi tana rantsuwa sai ka tausaya mata za ka ji wayannan bayanan da take yi cewa wannan da irin mutum ne wanda irin zalunci ne amma idan ya zo bayani sai kai kamar karfe ta duka kuma tana gurin to ji za ba a yadda ba a so a saurari bangare da ni lokacin da sannan kuma illar shine shi matsalar sulhun mata da miji ko cikin goma ɗaya ne ake iya samu a samu abin da ake in dai an zauna tare ɗaya ne kawai shi za ba a zo a kai wannan gabarin matsala ta zo ku iya magance ta sannan kuma in kuna so matsalolinku su zauna lafiya ko to kar ku bari iyayen ku biyu duk yadda suke kwari gwara samu wanda zai iya magancewa wata kila kai in kana da wani wanda zai iya gaya ba gwara ka iya gaya masa shi ya ma faɗa domin matsalar in ka kai gida to daga lokacin da suka ji wannan ko an shirya ku dai ran da suka zanku wannan abin zai faɗo a zuciyar kuma ko waya kuka yi to sai a rika da Allah ya sa lafiya kafin a daga wani sai yayi da awili zai daga udu billahi min al-jannah ni daga waya to saboda haka wayannan shine sannan kima ta ta ko wajen 25 cikin 100 ta toka wani lokacin ba tana kaiwa 50 bisa 100 ta yi kasa to mafiya yawan wanda suke mu'amala da junansu taji na zalunta taji tsakanin ni wanda ake wa gini da lebura lebura in baka tsaya akan sa zai fice ka kai ma in bai wasa ba in ya gama aikin ka kiyar ka kowa da zata lebun ai ta neman ka ka kashe waya ko ba ka bane ya sa ya ga mai masa aiki amma ya kashe waya ai ta neman sa annabi ya ce wa dole ajira ajrahu qabla an tajiba araku ka ba wa lebura kudin sa kafin jumin sa ya buce aka aka ce amma wallahi wani sai ka ji a kowanne da naji leburorin suna magana cewa akwai waɗanda wallahi in suke musu aiki sai su gudu ba sai mutum ya kwana biyu ba a ganci ba bai haƙƙinsa a kansa shi kuma wani leburan idan la'azar na yin sauran zumunci zai kalli ba ma cikin ramin bulo kowa da nasa lebur shi ne wa inna kafiran min al-khula'i la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilu salihat wanda kaga baya wannan shi ne wanda ya imani da Allah kuma yake aikata ayyuka na kwarai Allah yake wa qalilun ma hum kadan ne cikin mutane wa zanna dauda annabi daud ya tabbatar da cewa annaba nam wa zanna daud annaba fatannahu annabi daud ya tabbatar da cewa zanna bi ma'ana ta kana ya tabbatar da cewa wannan annaba fatannahu mun jarrabe shi ne kawai fastaghfara rabbahu shine magafara ubangijinsa wa khara rafi'an wa anab ya fadi yana ne sujjada shi ne abin da muke faɗa abin da muke ta gaya a ɗan jamhuri kaga a ta hadisin mu na zai fata bin yaman da ake magana akan alfakhiri aka ce ana nufin kafa yana ta ce profesa Ahmad Mutala wai ya za a kira fasido kafa yace a wani lokacin ana iya kiran wani bangare da abu duka misali da Allah yake warka umma raki'in me yake nufi ayi sallah za a yi sallah ta ka kira ta da wani bangare nata an fahimta da kyau ko yau wato akwai da ta haka idan mutum ya zo na gaban malamai ba zai rigima akan wannan ba saboda haka a zo a faɗi ɓangaren tinya kawai iya tinya kuma ƙafa ake nufi ba dai domin qur'ani ma ya zo da haka wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma raki'in ga shi ne cewa fastaghfara rabbahu wa kana raki'an wa ana ya faɗi idan za a yi ruku'i faɗuwa ƙasa ake sujada ake am wato an tsayawa ake sai za a yi sujada ne ake zuwa kasa sai Allah yake ni to kaga anan kafin mu wuce wata fa'ida shi ma malamai sun yi sabani akan sujada cikin suratu ta suratu Daud kun ga muna da sujada guda nawa na'am guda nawa a cikin Qur'ani 15 ko 15 mazhabar Hanabila ko ina da sujada duka amma mazhabar shafi'iyya sha hudu ne banda nan domin suna ganin wannan sujudu shukr amma a mazhabar malikiya ko guri goma sha ɗaya ne to misali zan bayar ga alarabomi shine inda ka ji in kana inda aka ce labari ne kawai kamar nan karrara ki an wa'ana labari ne kawai to ire-iren wannan guraren ne ba a yi duk da zan bawa alarabomi a zane cewa zuwa ta ne zuwa su gano mun sauran guraren da da surar da Imam Malik baya sujjada a gurin da kuma dalili muna da alarammomi da yawa ana muna so su gano mana gurin sujjada ta fara ga suratul a'raf ko zuwa suratul ikra haka ne zo da haka a wannan gurin muke zuwa nemo mana to shine malai yake cewa malai sun yi sabani hal hiya min azaim sujud tana cikin guraren da ake sujjada aka ce maza ba shafi'iyya aka ce ba ta cikin azaim sujud a maganganu guda biyu da suke cewa sujjada ce ta godiya kawai ita kawo ruwaya daga Imam Ahmad daga Abdullahi da Abbas yana cewa a cikin surati Dawud laysa min azaimi sujud Abdullahi da Abbas ne faɗi kalma yace domin ya ga Annabi alaihi salatu wassalam yajidu fiha yayi sujjada a wannan gurin hadisin Bukhari Abu Dawud Tirmidhi da Nasa'i duk sun rawaita shi kuma Imam Bukhari yake wato yana magana yana cewa ta anti mujahidan an sajida na tambayi mujahid wanda ya karanta surati sajda alqur'ani a gaban ibnu abbas sauka uku yake mun ja faɗa wannan kalmar tun daga fatiha zuwa nasu ana koya masa tafsiri sannan abin da zai baka mamaki imamu mujahid duk inda yake da wani tarihi a qur'ani kamar irin wajen ada ada wannan sadum in ya ka zo kan gabar sai ya je ya ga gurin sai ya dawo a dora ba yawo haka ya rike duk inda yake gurin tarihi ne zai iya zuwa to sai ya je ya gano sai ya dawo mujahid kenan shi za al-mawsu'at na tafsiri na malaman makka in kana duba zaka sha mamaki irin bayanan da suke cikin tafsiri to sai yake cewa ya tambaye mujahid din shi kuma ya tambaye Abdullahi da Abbas min aina sajadta yace maka a ina kake yin sujjada sai yace awa ba ta qara'u wa min zuriyatihi Dawud wa Sulaimana ka duba wani fitu yanzu da Ibn Abbas ya fito ne cewa kai ba karanta inda Allah yake faɗa a cikin suratul an'am cewa wa tilka hujjatuna atayna ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man naja inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina ko wa min zuriyatihi daud wa sulaiman shine gabar wannan annaban da aka lissafo su 18 daga cikin zuriyarsa yake akwai annabi Dawud da annabi Sulaiman to sai dauko gaban kanje da Allah yace ulaika alladina hadahumullahu hadallahu kai fa bi hudahu muqtadi cewa waɗannan shine Allah ya shirye da su annabi ake gayawa cewa kai riko da shirye to sai yace annabi alayhi salatu wassalam ko shakka babu ko na gani ko ban gani ba idan ya zo kan wannan aya yana sujada yace dalili na ko Allah ya ce yayi koyi da annabawan nan su goma sha takwas kuma annabi Dawud ya yi sujada a nan gurin saboda haka kowa kawai ya yi ka kun gane fikin da ya fita rai ko tunda Allah ya ce koyi da annabawan nan sha takwas annabi Dawud kuma ya yi sujada a wannan gurin to yace ko ya gani ko bai gani ba annabi ba ya yi domin Allah ya ce koyi da su su sha takwas sunna to kuma annabi Dawud ya yi sujada a ran to kaga ba wani bata lokaci kai ba kawai kai sujjada domin annabi yayi me dalilin ka Allah ya ce yayi koyi da annaba da ya ta kuma annabi Dawud yayi shikenan amsa to da haka annabi alaihi salatu wasallam yayi wa inna lahu indana la zulfa wa ta faghfarna lahu zalik ko sai muka gafarta masa wannan hukuncin da yayi cewa kamata yayi ya fara sauraron wancan shi ma ya ji ta bakin sa wallahi yake sai muka gafarta ba wa inna lahu indana la zurfa domin ku san cewa yana da babban matsayi a wajen mu shine la zurfa wa husna ma'ab sannan yana da kyakkyawan makoma sai annabi Dawud alaihi salatu wasalam to ko shakka babu lokaci yayi tun da zake ga mu mun ma haura awwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da zuwa da madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu akwai ƴan uwa da za su yi aure akwai auren sauran auren ɗaya daga cikin ƴan kwamitin mu na ICP media injiniya Isa Sirati Isa Abba kenan a kina a gaban kamara za a yi auren sati mai zuwa da malama Aisha Ismail Jeri wanda za a yi rana asabar ɗin nan mai zuwa biyar ga watan Maris har da sha ɗaya a masallacin Uhud dan mai kalwa na ibawa ke na yan za a yi da karfe goma sha ɗaya sannan kuma akwai wani daura auren shi ma na marigayi gidan family din marigayi alhaji muhammad ingawa da malam adam awwal a dole kan tije shi kuma kanin sai daga cikin injiniyoyin min namu ne har yau cewa ta daura auren sa muktar muhammad ingawa yau ga wani nikinan mai mazan da yake ni ba zai na faɗa ba dan ban gane ba da kuma a ai ba zai na faɗa ba dole ne rago kace ko ne rani rago to da kuma surayya adam awwal to ita wannan zai iya faɗa tun da ina ne eh kizo da aka daura auren shi ma ranar lahadi shi daga wata karfe ta ne a nan gandun albasa masallacin kwalbi to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya taimake su ya ba su ikon kulawa da wannan nauyi da za su dauka muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa na na'am na'am al'aji wal ikrar shine farkon lokacin lokacin ikrar shine daga kullowar ranar har zuwa sha biyu lokacin da rana za ta tsaya ake sama sannan shi kuma wato al'ashiyu da ko ashiya shi kuma daga gocewar rana daga sama har zuwa faduwar ta shine lokacin azkaru sabahi wal masa a wannan lokacin ake so kai zikirin safe na zikirin mutumin ɗanka sannan kai zikirin yamma an fahimta da kyau ko duk da cewa ba laifi ba ne idan mutum ya yi sallah azuba ya fara azkar ɗinsa domin asaba ɗin tana amma dai ba a so ya tafi har yamma bai ba duk da in ya wuce da yi baɗin zai iya biyan bayi an fahimta da kyau sai dai idan na yamma ya zo ya rikici ya tafi gaba ɗaya lokacin misali farkon lokacin yamma ya yi sauri ya biya sannan kafin yamma ta ƙare kuma ya yi na yamma ya yi na'am na'am ai canjawa idan misali na? Oke, to shi wannan aba ne babu ne wato alaman ya ba a to uke ne kawai uke ne ba ita za mu ɗauko ba ko? Alaman ya an sai uke doka, kaga an sai su, ayyan ba ta yi, ba ita ba shi na hadi laila yake faɗa. ajo ina za mu ji misali ma fi alamun ya ka duk wato kaira ma fi hadi laila to kuma wa kaira ma ba'da kaga lokacin da zo babu dai yayi babu dai bi wala sai ce ba shine wa takban din haka zaka ji yayi yayi an bayyana da ku wallahi wa dama wannan shi ya janyo wasu iskali ma suke ganin sai da dare za a yi ba kuma da dare suka ɗauki to ba zakiri na imam shaukani al'adkar na imam nawawi alkalimar ƙayyar na ibn al-qayyim alwazir sayyid min alkalimar ƙayyar na imam alkalimar ƙayyar na ibn taymiya alwazir sayyid na ibn al-qayyim duk in ka dauke su da suke wa'annan bayanan za ga bayanan da ake ba ba ana bayani bane akan cewa wato laila ana nufin da dare da yamma ta yi kawai shi za ka ce azkaru sabah wal masa domin zai hada ba har dare ne ai kariyar za ta kama ka ne kike bunka har zuwa har zuwa wayewar dare saboda ka ga ya shafi dare wannan shine Allahu a'lam Allah ya dace da ku alaikum assalam to na'am haka eh babu laifi abin da yake magana akai tartibin ba dole bane kai dai kawai kai cewa akwai wanda addu'o'i kai ne sai ya gaba komai sai ya dare babu da yi yadda kai kawai ka dai azkar ba laifi bane ba ne wani ya gara ma yazo wani ba ka jin wani zai fara zai fara daga ayatul kursi sannan ya yi ikhlas ya falaki ya nafi wani kuma ta kan falaki da nafi ya fara ba laifi yayi wallahu a'lam na'am a an ware a littafin da kake da shi ya ware cewa wayannan azkarun ka ba a wannan irin littafi ne ba ne sun musulun bane isin to ko ina yana fara zai je in bracket ya ce wa idza amsa qala kaza ka duba da to kuma ka ce a abin da ake idan aka zo gurin idan da yamma ne sai a fara da amsaina wa amsal mulku lillah da sabu kuma asba'ana wa asba'al mulku lillah shi za a yake da fa'ida karantar da shi kanka shi kanka azkarin yana da fa'ida saboda haka kowanne in yamma ne gurin safiya yamma ake bada amma gurin safiya ta fara a fada gurin yamma a fadi yamma na gane tambayar ka kai fa'ida Allah ya dace da mu muna da Allah da sunayen tsawawa da gobin sa madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna da Allah da sunayen tsawawa marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu waɗanda suka sa aure a gaba da tsaron da aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin wayannan bayan Allah da za su yi aure ta shi ne zuwa Allah ya sa su shiga sa'a Allah ya ba su iyan ɗauka suna da Allah da sunayen tsawawa da tsohon ta madaukaka matsalolin da suke damun kasar mu Allah ka maganta mana kun ce rayuwa da talauci da ake ba mu shi Allah ka yaye mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ka shirya mana zuriyar mu gaba daya Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك الذي بالذكر عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين